الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أفاك نسيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم يا همة الشهيد لنا بهذا المعدل وتعب في بنظرته كاتبنا بالزور رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهرب لكم من لساني يقول اللهم اجعل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وابعث المقام المحمود الذي وعدته انك لا تولد المئات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مظلومون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مظلومون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى ويل لكل أفاك إذا كلمة ويل ويل من عذاب أتكي متجاهلة Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan kwari na azama ya tabbata da kulli afakin ga dukkan mai yawan ƙarya asirin mai yawan zunubi ai kafiri mai yawan hada cikin zunubai wani mutum ne mai yawan ƙarya Allah ce ya zo a tillahi wanda ka jin ana karanta mai ayoyin Allah na Alƙur'ani tutule alai a karanta sun mai sirri mustakabirin sannan ya kangare ya naci akan kayanci mustakabirin bisa girman kai Allah ya tsima da bai gaggata ba ka Allah ya zama a gaba bai ayoyi na Allah ba fa bashiru da abarin wannan a yi mishi albishin da abarin da haƙo da abama alimin mai rarrawa ranar kiyama وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا علم من آياتنا شيئا متمن إن يكون ولا أهو ko ya ji wani abu ko ya ga wani abu min ayat na ayat alquran alqurani intahar ha mu'an sai mai da ita abu ilmi ai mahzu'an biha yana wasa da ita ulaika masu wannan alafafu na waɗannan makareta lahum azabun muhin wa azabun walakin ta ba ta tafi daga yesu min wara'ihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu shay'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya ولهم عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى waɗannan mutane kafirai waɗannan mutane manyan makaritan duniya yin wara yin jahannan ai amamun ita kalmar wara'u tana da cikin luga azariya wara'u gaba wara'u baya na ƙarshen yin wara'in ai gabansu ba kusa da wara'u ba ce idan an ce wara'u ai sun riga sun bar duniya sun tasar malaya to kuma lahiyar da ta azaba fadi sai da haka ya ce wa ramu sai nan ai amamahu jahannam gabar su wutar jahannama tana can suna jiya su la wala wala gani anan ma ka babu shay'a ma ka samu abin da suka tanada suka tsoronta minan na da dukiya wani jihar da ayyuka la yubni alhum shay'an bai maganta musu ko su ma azaba wala mata abinda suka mayar min dunin lahi wanda suka gane wani Allah aura abin bauta kuma la yuguni anhum shay'an bai maganta musu komai wa lahum azabun azim azaba mai girma ta tafi daga gare su hada huda والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم هذا القرآن هدى وهذا القرآن الشريعة من الضلال لقتل والذين كفروا أمام أفكار تشير الآيات لا كآية الذين أبين الروح لهم أذان سنة دوري كفرنا أذابا من رجل أليم ذلك كفرنا أذابا كمين أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك عليه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah Allah Allah shi ne sarkin nan ta haka sun fara wanda ya more koguna lita jiriyar kurku don jiragen wasu guda da biyu cikin waɗannan koguna da amrihi da umarnin Allah ai ilmi da ilmin Allah wani tabbatar kuma Allah ya ba su dama a nemi bitti da mataucin numfashi a nemi fata ta Allah wala Allah kun tashkuruna Allah ya muku haka ne don ku godiya gare shi
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم wannan halin يتفكرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muku ma da samawati abin da yake cikin sammai min shamsin na rana wa kamarin da wata wani durbin da tawari wa ma'in da ruwa wa gairihi da wani wani imori da wani waɗanda ne wani mabambanta wa lafin ali haka na abin da a bayan kafa min dabbatin duk abin da ka rere a bayan kafa wa shajarin da itace wani ba su da tsirrai wa alharin da ƙwari wa gairihi da wani waɗanda halaka zalika Allah ya karanta wannan ne ba na yi hukun don amfani da kuma yi jami'an baki daya minhu daga Allah ta baraka wa ta'ala wannan wayewa a zahara ai tafsiru ma ka horewarta ko kuma horewar da ka ina tabbinu ya tabbata daga Allah ta baraka wa ta'ala inda al'ayatu wallahi akwai ayoyi zalikar makul a cikin wannan abu da muka ambata na horewar sammai da kasai liƙaunin ya tafakkaruna ga mutane da ke tunanin cikin ayoyi na Allah ba yi wani sai su gargata inda muka kasimu a sarkin musulmi harun roshi yana da wani marubuci sakatare ko kuma yana da wani mai likita wani likita mai bashi magani wanda yana aiwatar da shi a cikin abubuwa na magani amma dan kirista ne ba musulmi ba ne shi ko haruna da shi yana son wannan mutum kwarai wata rana sai ce mai shin wai kai wani duk zaman gada muka tare kai ba ka musulunta ya kira shi sa musulunci sau da yawa fa a baya ki amma wata sai na ce a kan zalle ya kamata musulunta shi sarki musulmi ya nace kan cewa lallai sa musulunta abin mamaki kai shi wani ya hana ka shiga musulunci ya hana ka mai iman da gaskata addinin musulunci a sai ya ce wata aya da take cikin littafin Allah da aka saukan muku ita ce naji tuwato a aƙidati ta yi daidai da aƙidata yamna uni min al-imani in ta hana in gaskata addinin ku kada in boronawa sai harunar shi sarkin mutum ya ce wata aya ce wannan wadda ta yi daidai da aƙida ka a cikin kiristanti ƙala sai ce ai cikin littafin an ce wa kalimatuhu alqaiha ila maryama wa ruhun minhu ai shi annabi isa kalma ce ta Allah alqaiha ila maryama da ya jefa ta ga na maryam wa ruhun kuma ruhi ne minhu daga Allah kaga ce na qur'ani ya bayyana cewa annabi isa ruhun min allah rai ne daga allah to ka ko san bai wa ce ruhi ne daga allah abin ba zai tabbata ba illa idza kana jum'an minhu sai yana da wani kaso daga cikin zatin allah kenan annabi isa dan allah ne wannan ita aqida ta musarrufin da hana kuma ga qur'ani nasu ya tabbatar da haka to don haka ana amsuku al'adini don haka ina nan bisa addini na kiristaniti ba na horona ba to sai sarkin musulmi ya tara malamai sai ce lalle ku zo ku ba bawan Allah ga amsa mai gamsarwa a ku zo da wani jawabi mai gamsarwa ga wannan mummunan mutum mai kawo rikici a addinin musulunci malamai suka kama ɗaya waƙalu suka ce marwa biyu muna da wani malami ya zo daga garin marwa wanda ya zama kogin ilimi a cikin ilimin tafsiri ka kira shi da allah wani kwanar alaika watakila a samu yayin wannan damuwa taka sai da nan ba allah mutumin marwa ya taho sai tambaye a sai har shi ya tambaye shi sai ce subhanallah sarki ya tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala qaddara fi azali Allah ya riga ya kaddara tun azal anna hadal hadisu wannan mummunan mutum yulki alayya hadhihi shubhata zai jawo mini wannan rikici jimar da suka a cikin mabanninka a yanzu kan a yanzu kan ba ni da amsa amma ni ko na yi alkawari na yi ma Allah alkawari wallahi ba zan ci abinci ba wala shan ba zan sha abin sha ba hatta a tibi jawabin sai Allah ya bani nasara na zo da amsa da zan turu da shi ku buɗa mini ɗaki ku kai cikin ɗakin ku kulle suka buɗe mai wani ɗaki ya shiga shi kadai ya rufe ɗaki shi kadai ya karanto tun da farkon bakara la hadi ayati har ya kawo ga wannan aya wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa taharakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu Allah ya hore maka dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai da abin da ke bayan ƙasa jami'an minhu dukkan su minhu daga Allah ne subhanahu wa ta'ala to wannan kalma ta cewa minhu kore waɗanda abubuwa minhu moruwar daga Allah ne subhanahu wa ta'ala ita ba shi amsar da yake nema wata yi daidai da cewa wa ruhun minhu sai suka yi daidai da waccan kalma sai yake to kuma wanda ake Allah ya karɓi amsa sai yake yace idan kalmar da Allah ya ce wa ruhun minhu in ya zama wannan kalmar tana hukunta annabi isa wani yanki ne daga zafin Allah to ai duk abin da ke cikin sammai da kasai shi ma jami'an baki ɗaya minu daga Allah ne kenan ita ma sammai da kasai daga zafin Allah ne aka ɓanɓaro ta tunda mani ba har haitu akahu kala wa ruhu minhu har ku annahu qala tun da shi Allah subhanahu wataala ai ya ce wa ruhun minhu rai ne minhu daga Allah ma'ana ba wai daga zafin Allah ba min ce tafiliya ba yawa ba minhu ai halitta ce minhu daga Allah ba ruhu juz'un min Allah ba saboda ai Allah ya ce wata halakun ma fi samawati ma fi al Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da ƙasai jami'an baki ɗaya minhu daga Allah ma'ana horuwar daga Allah take ba wai wani yanki bane daga zafin Allah ita sama da ƙasa to sai wannan bana sare sai ya tabbatar da hama da wannan kalma lalle an yaye wannan duhu kuma ya samu fahimta sannan ya musulunta
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل للذين آمنوا يا رسول الله كفتا ما في إيماني يغفروا في ياهرة للذين وطن لا يرجون أيام الله بهم قرآن سامن كتاب ساكمكو أوين الله سبحانه وتعالى saboda zuwa haɗa al'adu dalilin sa kai ta wannan aya annan nabi ya sallallahu alaihi wasallam manzala da kira da aminci Allah ya yaƙi wata kabila ake kira kabilar banil mustalif garwatar muraifi yaƙi kuma na muraifi shi ma tafi wani yaƙi wa kana hunaka min akwai wata rijiya cananka wata ake shan ruwa gare ta siyar na yake tare da aka kai lokacin ana tsakiyar yakin abdullahi dan ubai dan tanur ansala sai ya aika ya aika hadiru yaro mai bai ya ɗebo ruwa daga wannan rijiya wadda aka magana to fata gulam umarun haɗari sai ga yawon sarki musulmi sai da umaru ya taushi ma a jihajawu sunan nashi yawo hadu ne suna jihajawu sai wanda gari jiyar sai a sai jihajawu ya ce la ya rubu da dalmar jera wallahi wata guga ba za su shiga wannan rijiya ba illa ba'ada ma yamta ne su ka'ar sunan wallahi sai ya cika kayan salkan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai an cika salkan sai abubakar sai an cika salkan sai umaru sai ya kore kowa da yake shi jajawa mutum ne ka karfa sai ya kore kowa ga wannan rijiya ce lalle ba mai ɗiban ruwan sai an shayar da mutar salkan annabi salkan abubakar salkan umaru hatta mara wani aure ta salata har ya cika waɗannan abin sa ruwan guda uku na sayi na rasulullahi da kuma sayi ya baka da umar hatta amma ibiyar gulami abdullahi yaron abdullahi dan ubai sai ya jinkirin zuwa ga mai gida ne abdullahi dan ubai ko da ya koma dare ya riga yi sai ya ce mashi ma an haka ya jinkirta da kai baka so da wuri ba sai ce ai jajawa a karfan hadimin sai umaru shi ne ya zanna gehen alal siri ya zanna gehen rijiya ya kora kowa ke ba mu ɗibarwa sai ya cika sarka annabi ya cika sarka abubakar ya cika sarka umar faƙar sai shi a wallahi ɗan ubai sai ce yanzu har aika aika waɗannan mutane yan gudun hijira har sun kai ga mun haka waɗannan mutane ya jiri fihi mulmasalar arabi abin da na ba ka buga misali shi ya gudana tsakanin mu da waɗanda mutane yan gudun jira laraba suna cewa sannin karbaka ya kuruka ka kimantar da karenka ya koma cije ka ma'ana su waɗanda mutane mun ba su mazanni sun sanna sun yi kaka gida kuma yanzu an zo wani ɗibar ruwa ma hadiman mu ba a wani tsebi ruwa sai an ɗebi ruwan yan gudun hijira amma ne na san magani la in da ana ila madinati wallahi in muka koma madina aka gama mu yaki la yuhri janna al ardh min hal azalla al ardh buwayi ni kenan da jama'ata la yuhri janna al azalla wallahi sai ya kori kan gudun hijira wulakantaci sune mutanen annabi muddin muhammadu yana cikin madina da sabbai nai illa da ma da jiri alaihi a ba mu ɗaya muhammadu wa samu ba abin da ya wanzar da muhammadu zaman madina da shi da sabbai nai illa da ma da jiri alaihi min na bukatu sai abin da muka ba su na abinci da muka tallafa masu to shi ya zauna da su in mun jaye abincin da muka ba su za su yi saminar madina daga madina kata-kata lokacin da wannan labari ya saurin annabi sai sai ne umaru ya nemi sai sai ne umaru ya nemi annabi ya ba shi izini ya kashe Allah ya tamu bai ya kawo mai kai ne ƙara sai ya ce masa ya ce ma annabi ka ba ni dama ya rasu a katulu in kashe wannan munafiki kafirin kafiri ne ya taɓa mutum wata kalma rana kaza kuma rana kaza ya taɓa mutum wata kalma mai muni ita ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai Umar kale shi la ya tabbata na kada mutane su rinka labari annabi Muhammad ya kace ashabahu Muhammad yana kashin yan uwa yana kashin sahabbai ne sai abin ya zama suka gare mu don haka a shi dukkan mutumin da ya zo shugaba to ba dukkan wani al'amari zai ɗaukar mataki nan take zartar masa ya auna ya ga hannun dama da hagummi zai ba da maslaha idan yin zartarwa za ta ba da maslaha to ita ka ba ta a zartar sai a zartar idan ko yin abin wurin gyara za a hana wani ginin da ya yi ɓannar da akwai to a haƙure ma wannan gyara saboda kada matsalar sai wanda akwai ta faru to shi ke da sai ɗan ɗan abdullahi ɗan ubayi sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko dan nashi mutumin kare ne wa kala ce ya rasulullah ya annabin Allah idza aratta an yuqtal abi in kana so a kashe ubana fa murni to ni ba ka ba izini aktuluhu in kashe ni da kaina zan zan in kawo ma kanshi zalika aslamu hayin haka shi zai zama lahiya a haɗin gari don in wani mutum ba ni ba ya kashe shi lupa ba a fara fitratan bainar ƙura ba abin na iya motsa da hitina tsakanin yan uwa amma ni da yake ubana in ina bin in kashe shi yau yau in ga wa afi ka bi ina iya kawo maka ne sai aka saukar da wannan aya kullin lazina amanu yaghfiru lil lazina la yarjuna ayyamal lahi a faɗa masu imani su rinka kawai kai ga waɗannan da ba su sa ran samun kyakkyawan sakamako a wurin Allah. To sai falon ma da Abdullahi dan Ubari, da Abdullahi dan Ubari ya koma a ƙare yaƙin Murai Fi'u. ya koma madina ya zo zai shiga gida shi abu lahi ɗan ubali sai tsirke ɗanin ƙoma gidan ya tsare ya zagi takobi ya ce wallahi baba ba ka shiga gidan ga sai ya ce yau kan gidanka bai shigowa gare ka sai in annabi ya bari izini ya ce in bari ka shiga wallahi sannan za ka shiga gidanka sannan kalmar da ka faɗi ka ce wai al'adu buwayayi ku kenan da kai da mutanenka la yuhur jannal azalla za ku kori wulakantacci daga cikin madina su ne safa annabi to wallahi sai ka tabbatar da yau kai ne azallu kai ne mai wulakanta sannan sai ka tabbatar da bakinka sai ka ji ka yadda annan shine huwar azzu sai ka haɗu da bakinka in ba haka ne ba ko bakin kanka sai yawan zu zalilan wulakantacce haƙiƙa wulakance har zuwa dare ya tsaka sai manzo Allah ya samu labari cewa ɗa ne hana can ya hana mai shiga gida sai annabi ya aika ma ɗan ya ce kyale shi kamar shi shiga gida ne sai ta tun da annabi al'arzu wanda ya kowa ruwa ya ba da izini to shi ne suka ka sai ka shiga gidanka har yanzu don haka ka gano cewa al'alik antal azal yanzu kai ne mai wulakanta فنظر ذاك فوكد قل للذين آمنوا فقالوا ما في إيمان يكفرون فكورك للذين قوتهم لا يرجون أيام الله باو سارن سامو كتاب ساكمكو أوين الله لا يقتلوهم كدو تكششو ليزي الله الله ذا قدار كتاب ساكمكو قوما جماعة ليزي الله Allah zai muku sakamako daidai da su da ma kamar da su daidai da abin da suka tsoronta da kafirci ko milahici
من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ما عمل صالحا دون mutumin da aikata aikin kwarai falin nafsi amila ya yi wannan aiki don kankin kai ne wa mara sa'a shi kuma wanda ya bata fara ya shi ma ya yi ne don illar za ku koma gare shi su mai lalata kun turja'una kuma za ku koma zuwa ga ubangiji ya muka sakamako da da ake da kun aikata
wala qad atayna bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwwata wa razaqnahum min at-tayyibat wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum 'ala al-'alamin wala qad atayna Allah ta hakika atayna bani isra'ila alkitaba banu isra'ila mun ba su alkitabat taurata littafin at-taura a wal hukuma mun ba su rada hukunci tsakanin gaskiya da ƙarya bayan nasu ga mutane wannan wata kuma mun ba da annabta zuwa gare su li Musa wa Haruna ga annabi Musa ga annabi Haruna wa razaqnahum min at-tayyibati kuma mun arzuta su da hada dan abintai alhalalat na halakal manni kamar jarba wasarwa da ɗan shida koyayi da ake saukowa daga sama وفضل الله من في بيتاته على العالمين بتسالكي عالمين دبارين تالكان زامن نسو
وآتيناهم بينات من الأمر وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك قضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وآتيناه قبيلة بنو إسرائيل من بعض بينات الحجوج من الأمر بلما الدين من الحلال والحرام نصر الحلال والحرام وليست محمد كما سركم بيان زوى أن محمد زي زوى كشن زامن فما كتله مصرفة آنبا في إساته أتكلم أيكو النبي كانوا مصدقين بأن نبيا ياتي أي sun gaggafewa wani ba annabe zai zo fi ahir zamanin ƙarshen zamani هو سيد الأنبياء شيء شجبان النبوة والمرسلين المنزلين فما هدله بطريقي كاروبا إلا أن بعد ما جاءهم العلم سيد مصنيا مكاما هجة مبينة تزور غريسو بقيا بينهم saboda zalunci da cikin suka tafi ai hamadan lahu saboda hafila ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka ce annabin ƙarshen zaman zai yi hijira daga ƙasa mai yawan duwatsu ya dawo zuwa ƙasa mai yawan dabinai mai yawan maramu shi ne sai suka ce da suka annabi shi ne sai suka ce a'a wancan ba annabi cikin ƙabila banu isra'ila ne ba cikin larabawa ba don da ma duka annaba ana aiko cikin ƙabila banu isra'ila sannan zai hita da ƙasa mai yawan dabine zuwa ƙasa mai yawan duwatsu don haka shi muka jira in ya taho za mu bi shi wanda ko ya hito da ƙasa mai yawan duwatsu zai koma ƙasa mai yawan dabine to shi ne Allah ya ce ba su saba ba sai da wannan masaniya ta zo muku a inda ya baka ubangiji ka su Allah ya kadi zai zartar musu hukunci yawan kiyama da ranar kiyama fi ma ka nufi ya talibuna a cikin abin da kuke kai kawo gare shi na lamarin addini
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ثم جعلناك سلم بايا موبا بني إسرائيل التوراة موبا التوراة جعلناك ثم سيبك الروراك يا محمد صلى الله عليه وسلم على شريعة من طورك أكرم وتهنيا طريقة من الأمر hanya ta lamarin addini fatabi'i ha ka rike ta wala ka biya hawa allabina kar ka biya da tsoron suka san allabina waɗanda la ya almuna ba su da masaniya fi ibadallahi a cikin bauta ma Allah innahum su إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين innahum su ka da rai lam yakunu anka babu maganta maka shay'an wani abu min Allah daga azaba Allah wa inna zalimi wa inna zalimi su ka da rai ba ruhu auliya ba sashen su masoya juna ne sashen su mataimaka juna ne alkumur kullu ha millatun wahidatun duk kafirci a duniya aqida guda ce hanya guda ce lokacin da addinin musulunci ya zo kafin ko addinin musulunci tsakanin nasara da yahudawa fara aka yi ba ga maciji amma lokacin da addinin musulunci ya zo suka gane jarka ta duniya ba shi sai suka zo suka haɗa kai wuri guda aka haɗa tsohon alkawari da sabon alkawari a cikin bango guda suka zama suka haɗa kai wuri guda don haka har bai da hajjili aƙida su suna nan guda su ba a turmura addinin musulunci don ba ba addinin musulunci ba ai tsakanin su ba shi to me ka su koma suka wallafa littafin su wuri guda don haka saboda addinin musulunci dama a fama zalaka zan muhuna suna warko da ma'u haka al'ada take dama duk lokacin da wani ma'annabe ya zo in ya wuce al'umma ta yi hasulun awwal amira wanda a farko sai al'umma ta su rika hasada wanda zai biyo baya to don haka wannan hasada ba karama ba ce gadadda ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ke cewa wallahu ala waliyyir mutakina shine majidincin masu imani masu musulmi annabi Muhammadu
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا القرآن ولا القرآن مثال لورة وأشياء للناس كمتعني معالم دينهم لمرا الدين فو يتبطل من الجهاد ذات نورا في الأحكام أشكالة همنشي والمدود الجوكوتي وهدى كمشريان ورحمة كما القرآن جنكاري لقوم يوقنون يمكنون ما كان كبشار الإمام سال القيامة
أم حسب الذين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مهيهم ومماتهم ساء ما يحكمون الذين جروا سيئات Allah ce waɗanda ka tsoronta a sai'at a aikata aika na asha alkura wal ma'afi kafirci ko saɓan Allah amma hasiba suna da son annabi alam mai da su kan zina amanu mu ɗauke su kunnen doki da masu imani wa aminu salihati masu imani da ka aikata aiki na ƙwarin sawa'an suna su ɗauke su kunnen doki mahayahun wa matu su waɗanda waɗanda suke kafirai da rayuwarsu da mutuwarsu sa'a ma ya su nuna abin da suka hukuntawa ai alamin sarrafa sai ya abi masu hukunta aiki na asha ikitar da kuma sun riga sun tara ta a tawa'un sa'a ma ya su nuna abin da suka hukuntawa ya hukunta masu hukunta aika na asha wanda suka hukunce ta يؤمنون أن الله يسألهم a suna sa wai allah zai mai da su الذين آمنوا kamar masu imani masu aikata aiki na kwarai سواء محياهم ومماتهم suna son a mai da su kunnen doki rayuwarsu ko mutuwa لا al'amarin wannan ba zai kasance haka ba ma ya kuma da abin da suka hukunta wa ta al'amarin mutu biya wa mutta وهذا بين الكفار والمؤمنين وانا حكا تكي تكالين كابلين ما في إيماني Allah bai mai da tsakanin kahirai da musulmai kullum doki da ayat da ran lahira alladhi ya kasibu da sai ya ko da cikin masu imani da suka aikata ayyuka na asha Allah ba bai da ta ba wa nuri da masu imani da ya wannan sala da aikata aiki na kwarai don haka ita wannan aya ta zama don haka ita wannan aya ta zama ana masuna mamkatul abidina mai sa kuka ga masu ibada Allah wani bawan Allah ta ƙwarai baka ya kuka ya kwana yana mai da ta wannan aya har zuwa sare yana wani ne kuma ya kuka da ya karance ta wani ma ya kuka da ya karanta ta Allah yana cewa masu aikata ayyuka na ashaminal ma'afi na saƙo la yi farwa bai nan ko bai da labini a wani misali za a maka kunnen loki da masu mutanen kwarai masu aikata aiki na gani wannan hukunci na wanda ba zai taɓa yiwuwa ba masu biyayya ga Allah Allah zai daga darajar su zuwa daraja maɗaukakiya masu zaɓen Allah kuma da ƙarfi a manyan Allah zai musu mu'amala daidai da ayyukan na aika-aika وخلق الله السماوات
وخلق الله السماوات والأرض بالحق لتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون بارك الله سلامات الله تعالى تسمي والأرض تكفي بالحق تالي تاوى تكفيا ليدل على قدرة زي دلالة لشرية أسان قدرة بإيكون الله وهدانية كما أسان كديت الله سبحانه وتعالى ولتجزى كل نفس kuma Allah ya ta sammai da kasai da abin da ke tsakanin su don a gudanar da sakamako ga kullu nafsin ko wata ne ma ka tabbata abin da ta aikata wa hum su bayi lan lamuna ba a tare masa komai na haƙi
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره بشارة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
Abaraita ya rasu Allah ka bani labarin man wanda mutumin da ita haɗa ilahamu ya mai da abin bauta kai hawahu shi ne son zuciya ai ma ya hawahu abin da yake so ya mai da shi ilahu abin bauta na hajar na dutse ko kuma ɗora dutse akan wani dutse a kulle su a narke su a game wuri guda yarahu asana yarahu asana yana ganin ya haka shine mai kyau dan adam ya bautar wani Allah inna ma ya abudu hawan kadai yana bauta da son zuciya ne ba wai na bauta wannan abin da ya sa gaba yana bauta ba in yana son duki sai ce wannan duki shine ubangiji na wai za a haɓa hanyar ahara kuma in ya ko wani dukin daban sai ya bar wancan dutsen da farko kuma ya bauta mu wani ai abin bautar ba shi ne wani dutsen ba ga hakikatul amri kadai abin da aka bauta mu shi ne son zuciya don haka manzon da nufiyar amince Allah ya kula yake cewa ma ta haka kwakwaron fura ma ilahu babu wani abin bauta da ubaru da ake bauta mu tara kubbatin sama karkashin rurin wakatar mai a ban ne hawa mutu bayin daga mai girma daga son zuciya da ake bi wai annabi sallallahu zama ya ce karkashin ruhin sama babu wani abu da aka bauta maka kamar son zuciya wal hawa ka ga son zuciya a shaddul ashashi ne mai tsananin abubuwa dan adam dan adam son zuciya yana zama tare da shi ga ita rai kanta ga shaitan ga kuma mala'iki a tunane wanda ke kai da kawo cikin zuciyar bawa masu gangarowa الثالث sun kasu kaso hudu وارث يزيد من الله تبارك akwai abin daga وتعالى gangarowa daga zatin Allah zuwa ga bawan Allah a cikin zuciya ووارث يزيد من قبل الملك akwai kuma abin daga gangarowa daga daga busawa ta mala'iki ووارث يزيد من الشيطان da kuma akwai abin daga gangarowa daga wasuwasi na shaitan ووارث من النفس akwai kuma abin daga gangarowa ɗan adam na gangarowa na wasuwasin rai ita kankin kanta الوارث الالهي abin daga gangarowa zuwa ga zuciyar bawa daga Allah لا يامرك Allah da بشيء ya wai umarta kada kowa sai annabi ولا يامرك بشيء الا وفعلته kuma duk abin da walidi ilahi ya zo cikin zuciyar dan adam ba zai taba sarka ba zai taba zuwa face sai Allah ya kaddara wannan ba sai ya aikata wannan abin قهرا ko da bai so لانه قهار don Allah suna ne ka haru kuma ya ce wani tashi kai kaza to ko wani sai ka abin shi an walidi ilahi هو اذا اتاك يقهرك A, idan walidi ilahi ya zo ma zuciyar bawa shi kan sai abin ya rinjaye ka لا مراد bisa abin da Allah ka bi سواء اتاك بشوق duk مبلغ dai ba za a kula ba abin ya zo ma da son wani abu ne mu'ulukin mai girgizawa او بقول مبلغ koko tsoratarwa mutsijin mai razanarwa فعلى كل هذا ala kulli halin dai هذا الذي يأمرك min به alhayi shi abin da zai gangaro ma daga waridi ma'ana wanda ake kira wahayi na ilhama wanda zai zo bawa a zuci to ba makawa alheri ne zai zo maka ne annan la lamur bil fasha don Allah bai umarni da aikata alfasha لابد أن تفعله to idan Allah ya umarce ka da cewa kai abu ya zan waridi abu ya shiga zuciyarka to ka sani wannan abin sai kai يا أبا وارث يأمرك بالخير بهذه القوة idan wani abu ya gangaro ma da wannan uwa ilahiya yana umarta ka da ka aikata wani abu فاعلم أنه وارث ku الولاية sani wannan gangarowa ma'ana umarni ne daga Allah ووارث الملكية akwai waridi daga mala'iki الملك لا يأمرك إلا shi بالخير ma waridi na mala'iki bai umarta ka da komai sai alheri وليس له قوة الخير amma shi kuma bai da ƙarfi na tilasta sai dai ya ta baka shawara shi waridi na mala'iki يحسن لك أن تفعل كذا yana kawa وكذا ma ya kamata ka aikata kaza wanda kuma in kai za ka alheri a duniya ko lahira وكذا haka na aikata kaza wa kaza da kaza ثم أنت in ka aikata abin فأنت ka aikata shi ne da umarnin wannan mala'iki da ba da shawara وإلا idan baka aikata ba فهو أمرك to بالخير wannan warijin na mala'iki ya umarce ka da aiki alheri kai an baka aikata ba وارث شيطاني to akwai kuma wariji na shaitan لا يأمرك إلا shi kuma بالخير wariji na shaitan ba ya umarta ka da komai sai aikata aiki na asha ووارث نفساني akwai kuma wariji na zuciya يأمرك بالشر shi ma yana umarta ka da aikata aiki na asha kuma yanzu kuma yi to bai yanzu kai ba kuma yi bainar warijin ya za ka bambanta waɗanda warijai guda biyu annabi wa shaitani na shaitan da da na zuciya wanda suna kama da juna shi shaitan yana umartarka in fa'alta mu ma'ana ka zo ka aikata kaza in yayi yayi baka yi ba sai ya canza ma wani gairu ba wancan din na farko ba in baka yi ba shi ma wani ne kuma sai umarce ka da kaza wani shi ma wani wancan wani na ɗaya wani na biyu misali ya ce ma wani na ka tashi ka sha giya ya kawata ma son giya ya kawata ma in ka ci in ka ci shan giya sai ce ma to abin da ya kamata wane na gaida ma wani gani wani gani gani to ka don hanya ka sai ka kashe shi ya zama ma kai waye don in ka kasai ba za a yi da kai idan ba ka yi wannan ba sai to yanzu abin da ya kamata ka ta gidan mata abin da gada ba ka aikata daga duniya sai ka duna ba matsala a if'al sai a haka zai jeranta ma aiki na asha in bai ce ma wanga ba ya kawata ma wanga in bai kawata ma wanga kuma kowane sai ya ga wanda zuciya ka tana da alaka da son abu kaza to wannan wani zai zo ya kawata ma wannan abin ya yi tsaye don shi aiki na asha duka baki daya shi shaidan duk ayyuka na asha wuri ne duk ɗaya ne in ka yi wani abu na asha sai ka yi wani ba wancan na farko ba duk ɗaya ne wani shirin ka biya mai bukata idan wani umarni ya zo ma yana umarta ka fika aikata aiki na asha bai zurmama ba kai dai kurin ya umarce ka fika aikata aiki na asha wayan tafi ila shirin ahar kuma ya shiga su zuwa wani shirin na daban kuma ya shiga su zuwa wani na daban to wannan shi ake kira walibi na iblis ita ko rai ta muka bisharin tana umarta ka da aikata aiki na asha abadan amma ita nan za ta yi tsayin gwanin jiki misali ta gwada ma wane in ba tsaye kai ka kawar shi ba to ba a zama lafiya ya hada ma kaza ya ma kaza ya ma kaza ya kulla kaza ya yi kaza to sai ka bi hanyoyi in an ce wannan yin kaza bai dace da to ai babu komi to in ka tashi kuma dawo za ka ka canza wata hanya da wani salo ka yi tsayin gwanin jaki wannan abin da zan kawata ba ba za ka yi hurmura shi ba to shi yake kira wadi na shaitan ai wadi na zuciya amma shi na shaitan in ya ce ka yi kaza ba ka yi ba sai ya maza ya canza ma wani aiki na asha in ba ka yi ba sai ya canza ma wata sha ala ayi hali in bai kama ka da wancan bai kama ka da wancan ita rai ba ta barin ka sai ta ga ka aikata aiki na asha ita ake kira annabtul lajud rai mai zumuwa in tana tare da abu kaza an ce malamu abin da ka bukata ka aikata wannan abin in ka kakkaɓe wannan abin ta rubu ilai kuma za ta ƙara dawowa da wannan abin in ka kakkaɓe ta kuma ta ƙara dawowa marra ta biyu haka nan ita rai take ba ta barin ka ta ta fara ma turidu sai ka yi mata abin da ta kaso ne ita ita zuciya ce mahi ƙarfin maƙiya maƙiyar ɗan adam guda hudu ne ga na harko ne ga duniya ga son zuciya ga son ga shaidan ga zuciya idan kenan wanda ka bauta ma gunki hawa nabi kadai ya bauta ma son zuciya ne fakar kadai baban ya san gunki ya cancanci a mashi bauta ba saboda idan ɗan adam ya dibi yadda yake ya dibi gunki ya san ya yi gunki kamala saboda gunki bai mutu gunki bai amfani gunki bai cutarwa don haka amma shi da adam yana motsawa yana jawo amfani yana kuma in cutar da wanda yake son cutarwa yana amfanar da wanda yake son amfanarwa to yaya wanda an haka koma ya bauta ne wanda an musafi gurmu bai ji bai gani bai motsi bai maganta komi don haka wani suka bauta gunki kaɗai yana bauta wasu zuciya ne wa'alallahu Allah mai bauta wa son zuciya wa Allah Allah ala ilmin kuma Allah ya fi gaba ta da ta aiki aiki na sharri ta yana sane ai Allah alima Allah yana sanin da anna hadal abda ahlan dalal ahlan dalal yana san cewa wannan bawa yana cikin ahalin bata la yastahi gairar dalal bai tantance ko sai bata fa alallahu ta Allah ya fi gaba ta gairu in ba wai yana aikatawa bane bisa kan kure bal kai dai alimin yana san cewa bautar gunki aiki ne ba a sha ba na daidai ba wata ba na san kuma wanda ka bauta wajen Allah Allah ya riga kula zuciya sai alafaɗi ya kula bine wa kalbi ya kula zuciya sai falam ya zama ilmuda baya jin shirya ji na karɓa walam ya ajiru bai hankalta wajen al'alabatirhi gishawatar Allah ya sanya wurin al'alabatirhi bisa basira sai zulmatar shi ne du falam yarfir huda ba zai yi shari'a ba faman ya hadini wanda ke bauta wa kun zuciya ba wanda ke shirya da shi ba Allah in ba Allah ba lamma azallahu Allah tun da Allah ya fata da shi ba zan samu shirya wurin kowa ba ai la ka da Allah ila ni hadu wani ba zan samu iko shirya da shi ba a falatar zakaruna ba za ku tunanin gane wannan fata a kaddara wasu daga Allah subhanahu wa ta'ala ba وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونهيا وما يهلكنا إلا الدهر ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون آه. وقالوا منكر الباطل ما سمسن تاج الجامعة قالوا سنة وتكلمة سنة شوى ما هي أي ترى يوا بتزرع إلا حياتنا الدنيا سنة والدنيا البابا tashin kiyama lam yakun bai zama inna ma tabqad duniya kawai duniya za ta wanzu haka za yanda mun ka iske ta mu ma mun isko ta uwaye wasu da wasu wuce da kuma tsaya su kuma tsaya sai su mai zama hali ko ga waɗancan su gabata su kuma idan suka tsuwa suka yi nasu tsaya su ma sai su wuce su baɗiyan su fakar kadai idza matal abau idan uwaye suka mutu baqiyal abnau sai tsaya sun mamadi ka annal aba kai ka ka annal aba kai ka ce uwaye lam ya mutu ba su riga sun ga mutu ba hada huwa ba su wannan shine kawai tashin kiyama ba wai ya an mutu a tashi ba amma ba su man mata shi ta yadda wanda ya riga ya mutu fala yumkinu wannan ba zai taba yiwuwa ba to haka masu mutu tashin kiyama ka fadi na mutu muna mutuwa mu wani haya abu na'una su rayu wa ma yi mulkuna kuma ba abin da ka halakar da ɗan adam ya an shirya ne illa ta hussain yau da gobe idan ka tsufa ko da ba komi dole ka mutu da zarar ka kai wurin da gaɓoɓinka ba su iya zartar da komi ba su iya kullawa ba su iya sa'a ba su hanawa to dole ne ka mutu shi kenan yau da gobe ta hannun a kanka wa ma samma ilahun yumitu babu wani ubangiji cananka da ke kashewa wani ko yana rarawa inna ba ta haru fakat mai wannan aiki shine yau da gobe wa ma lahum bi zalika min ilmin to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce ma lahum bi zalika min ilmin ba su da masaniya bi zalika da wannan kalma ta cewa ma yulikuna illa dahar ba abin da ke kashewa sai yau da gobe to ba san masaniya ma'anar addahar ba anan an yi ilim ba su da masaniya walakin na hada ladhi qalu amma wannan kalma suka ambata lam ya'lamuhu musanta ba in humu illa zannuna kadai suna zato ne suna kirdara su ambata in kana haqqan in da kalma da suka yi suna fadin tare da kan gaskiya fahum lam ya'lamuhu to musan abin da ake kira addaru ba warada hadisi ya gangaro la tusubbu dara kada ku zagi zamani fa inna Allahu wa daru Allah shine zamani to da sun san Allah shi ne wanda ke gudanar da zamani in suka ce wa wani wuri kuna illa zahar ba wanda ke kashewa ko ya raya illa zahar sai zamani kenan Allah suke ne to Allah ce to san wannan ma'anar ba azzar shi zamani in ka ala hakikati in ya banta ta hakikar yadda yake fa ya fi muhadar ma'ana to ma'anar da suka wani sai ta inganta allazi qalu wanda suka ambata da kansu walakin hum lam ya'lamu amma kuma san wannan ma'anar sun ga ambata ba kalu shay'in alu shay'an an jani to ambata wata kalma wanda su ba san ta ba fakar kadai wani haza kafaru saboda rashin sanin ma'anar addahu don haka suka kafirta da wannan kalma amma cewa wa ma mulkuna illa daru inda musulmi ne ya wannan kalma to da bai kafirta ba shi musulmi annabi ya faɗa mai cewa la tuzahara kada ku zagi zamani yau da gobe Allah shine yau da gobe
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان مدتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا توب آبائنا إن كنتم صادقين وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا كانت تعرف الآية المواجهة المبينة ما كانوا مدتهم بعض الأمر إلا أن كانوا سيفجروا hutu ne a ra'ina shi kuna wani za a tashi ya faɗi to ina uwayenmu wani suka ya kun gamsu ku dawo mana da mu mu tambaye su zaman lahira na farko in wani da zuwa yi mun san ana iya rayuwa sai suka dawo wani mun san ana iya dawowa amma yanzu babu magana cewa ku dawo sun ma ba za mu imani da ana mutuwa ta shi ba in kun tun sa kira ku annabawa da manzanni in har gaskiya ke sa da kiyama to ku zo da iyayenmu
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لهم يا أبو الله كثير الله أعلم يحييكم شيء وأنك لا يعلم حين كنتم نفر سيكون منيين أي منيه ما يدعي فأين تكون كهيرو ثم يميتكم sannan kuma Allah zai anshira ku ba da abubuwan bayan an buɗe ku rai cikin cikin da iyayen ku zuwa yanzu ku da rai kuka rayu kuka ce ni ajalin ku sannan kuka mutu to sannan Allah ya yi cikin zai zai kashe ku sun mai mako a tayar da ku ranar jama a tattara ku ila da ta ku zuwa ranar jama larai da bihi mai ku kai baki walakin ya zai nasu amma yawan yawan mutane da hukumar ka'iduna masu ambata ma jira wani abu da ka ambata ma ya nuna ba su da kuma da yamma da da kiyama
sallallahu alazim
kamar da ba
sa mana ina nema a ƙarin yin bayani game da wannan sura wannan aya wanda take cewa wa shu'ara'u ya tafi mun dawo
rahmatullahi ta wata ara ta yi ma'ana ta yi mai kalma wacce idan kalmar nan da mutane su masu cewa kowai za su kasuwa ya san da wanda yi ita wannan aya cewa wasu alamun da ta yi wa jawon alamtar a saman cikin riwayi da limon wa'annan ya kudu da ma layin allura wannan kalma ta ƙarshe ita fara fassara ma'anarta a baya والشعراء مواقع يتبعهم الداون فبتبقى عليه سوك الإنسان ألم ترى يا الله ما جعلهم مواقع يهيمون بلا تفصيل في كل واد أشوفوا والكل إنما جرى الله وأنهم وهم مواقع suna ba su aikata abin da suke ambatawa ma'ana abin da suke ambatawa ya saba da abin da suke aikatawa to su waɗannan mawaƙa waɗanda Qur'ani yake masu aikata sabanin abin da suke faɗa to su ne Allah ce a yi hattara su su ne ba a yi da su ba amma ba mawaƙan da ba da mai gari ba ita waƙa ta amince launi ne na karin magana ko karin koyar ita waƙa ta kunshi ta kunsa idan aka yi wa'azi da waka waka wa'azi ce idan aka yi aiki na baka da waka waka ta zama asha don haka abin da waka ta kurta shi ake hukunci da ita idan ta zama waka ta ta zambo ga musulmi to waka ta haramta idan ko waka ta ta shakka a musulmi kamar yadda ya zo a zamanin a hasarar misali mawaƙi a ɗan kasar sama wanda aka zo wani yaƙi shi ke nan sai ka idan suka na kan waka ta zabo sai ma za ka san kama ya ce tashi ka mai kwan da martani wallahi mai da martanin ka na wamoki sun yi da martanin su bisa a ruwan ke ba a sai ka ga duk abin da aka yi tabbatar ba za a kore shi ba na biyu magana ta musulma an yi waka da bani ka abu ibn abi da ya ai ya zo bayan da ke yana cikin masu yi ma'adar zabo da ya ce ba kuma a gani mako shi ke ba a gani da duk inda aka ba ta abu inda da abin da ya aka ne da shi ke nan sai ya san ya yi kula da mai kunshi duk inda ya kula sai ya tsana da yafe duk inda ya kula sai ya tsana da yafe sai ya lalle ƙarar yau da ya tsinka ɗan wani ya ce mishi wani na dawo na tuba ya zani in kai ga fi ba tare da an taɓa rayuwa ta ba sai ce wannan mai kunshi ya zan kai kawai annabi sai ce kuma bayan haka akwai wata kasida da ni tun da kudin tuna da rubuci na kudin da wata waka na yi waka suna da kai sai ce karanta ta da ya karanta ta bayan ya karanta ta da ba wani da sai ya yi ake san a salatu sai kuma dan wanda ya tafi sai ba shi ba wani kai sai aka zo masallaci bayan wanda Allah ta sana ya sallar da sallah sai shi ɗan wannan sai tara baki ne da kunna a nan ya zuwa na zo ma da ka abu ta ba yana da duba sai yake ya kama a ba shi dama shi sai fara zama ya shi duba shi bayan ya anshi addinin musulunci da annabi sannan shi kuma akwai wata kabila wanda na riko ya karanta wannan kabila wanda ke tace tsarin su'alu ta abu da kalmu mazmuru mutan yawan kidura a ɗan ɗin mazmuru yana rera wannan waka hanyar wani da ke shiga yadda rasula a da nura da baikon yadda rasula nura duk da za a gudu muhammadu ne su yi rufe da hindu ya aka da ke shiga muhammadu ne su yi rufe da gari to sai aka da yadda gyara yadda shi muhammadu ne su yi rufe da gari da zuru yana kawo da sai maza da kwari barko ne zuwa wasu a nan idan aka ce kuma ya ce waka ta halarta to ya za mu yi mutu a za mu yi maskara da yawon a kan muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai masu shiriya irin masu jiwani a ita waka ta kunshi idan aka yi bayan allah ga ko waka ta halatta idan aka yi bayanai na wa'azi waka ta halatta wanda take nan ta waka don haka waɗanda suka ɗauki waka suka tsari da kuma kisa da mummunan sako da al'umma da yake waka su zama ta halatta kuma waƙar maƙaryata abin da ake mafi ba ce ta aiki wannan waƙa ba amma waƙar da suke kira alƙur'ani ko suke ba da wa'azi irin su zuhudu da sauran da waɗanda waƙoƙi ne alal aƙalli a kiran musulmai da misali a nan wata kira mutum kari da waƙa da suka farko ƙarshe sannan akwai tsarin da ya waƙa ƙarshe akwai tsarin da ya waƙe mutumin don haka waƙa suna ta tara idan aka yi wannan ma'ana za ta tsaye malamai ne ake yi da wannan kalma abin da ake yi da wannan kalma shi ne kowa kan da kai da kuma kuma to su ne waɗanda ya haramta a koyi da
Ake yin ce ta saba yin laɗin biyu a cikin wannan wata mai albarka. To kuma sai ga shi al'ada ta zo masa. To za ka kira akwai wasu abubuwa da za mu iya yi madadin waɗannan laɗin da ta saba yi.
har yanzu ya shiga wata kalma ta kama jikin abiyaya akwai abubuwa da fa'idar da aka fa'idar da mu na farko ita yin waƙa gaban annabi kenan yin waƙa ba da matsala ta halatta kuma cikin masallaci aka yi aka yi ta kuma cikin masallaci aka yi aka yi mai yin shiriki sannan abubakar ya yi waƙa umar ya yi waƙa kuma ya yi waƙa ba zai zai yi a yi da haka waƙoƙi duk danganta don haka daga kyau da aka fa'idar da su shi ne a shi wannan barko da annabi ya bayan sai ni mu'awiya sai ne shi ne shi shi kun yana raye shi ne barkon ya san shi shi ya yi shigo bai bai sallama ba ya ce ko na ba za ka dare ba zan sai da shi ba sai Allah ne da kuma a yi tsalle kama ni da wannan barko da annabi to a nan ka ga kenan ana tawassuli da wani abu na azabar anbiya da an zaɓa da amfani Allah ana amfani ana tawakkuli da shi don ka ga nan yana tawakkuli da cewa yana ganin idan aka kai littafi da farkon da Muhammadu to ya ba shi wata makama a ranar kiyama don haka ga wannan inda ba za ka ba to ba zai ce tsalle ko da aka dace da amma dai buƙatar da ta tafiya ba bayan Allah ya rubuwa mu'awiyar da ke masa da ya ja da tambar gobe na jiru shi kuma da yawan su gaban kan wata abin da ake kawai a asalin kawai haka a shi abu yana yana danganta ta waka ta da da su da gudu
Na karfi take yi a cikin wannan wata mai albarka. To kuma sai ga shi al'ada ta zo mata. Za ka kuma ana akwai wasu abubuwa da za ka rika yi mana don waɗannan na karfi da take yi a cikin wannan wata mai albarka.
a akwai hanyoyi a zikirin Allah akwai mawa ta rage wata ta sannan hanyar da za ta halar shi ne hanya ta ƙarshe wanda idan su yau da za ta yi da zama to ya bude kauna ta yi a kan Allah zai jawo da za su ta amfani sannan da mutum kuma zai ta su zama mai ambaton Allah duka da ni don shi ba za a zama koma ta zuwa da Allah wanda ke mutu ta san Allah to za ta kawo ma ta zai Muhammadu idan mutum yana da wani ayyuka da yake mai shi ga lafiyar da zafi da kai idan ana al'ada ana yin suna cikin ma irin shi wani rasu da yin yawan su gabani sai da ake da yin mamala da ba ta ba a yi cikin alwada amma sauran salatu da ana iya yi ko da ba alwada ba don haka wannan zai fita su dafi ko istimali ko hayyana ba su da doka na su da alwada ko zai tsarki الله تعالى يرجع الغراء الله تعالى تفتح ترجع الغراء ولا نقر الكلام وأتجاه الله الله سبحانه وتعالى يرجع على القرآن أمام مجرى الإجابة
Allah da shi wani jagora da ne alwa su kadar a kudin da duk abin da muka mallaka da cewa mai kudin yi wani da kudin da zuwa kadar da wani ba a da zuwa kana da bani ala zuwa sun fara karatu su a zuwa kadar da wani a zuwa sun na addini ne na roko da shi wani taimako da shi wani jagora a zuwa kadar da wani rabbana ma zuwa sun yi wani duniya ba ربنا ولا تزغ علينا انك رحمن انك ربنا ولا تحملنا ما لا تعلمنا به واعف عنا سنا وارحمنا وانت ولينا وارزقنا خير الخلق من اعداء آمين لا يسجدك ما رفع بيك لا يسجدك ما رفع بيك اللهم صل ان اعطى الامه في الامر اللهم صل ان اعطى الامه في الامر لا يسال وقاتل وقاتل وموت في لكم كما تسلم ولا يسال وقاتل وقاتل في المسلمين اللهم صل وقاتل وقاتل ان شاء الله لازم وسلم امين وسلام بامان سيدنا وعلي سيدنا النور اللهم ان الله تبارك الله تبارك الله تبارك لا تبارك ذلك الله انه مبروك ربنا تبارك نفسك بكل سوء سميت بنفسك او تكن من تجارك او تكن هو عدم شريك او تكن من جسم مجال عندك انزل على القران العظيم ربيع قلوبنا ولا اهدانا ولا نقولنا قولنا يوسف ما نسيه ما نسيه كريم كريم تسليم تسليم سوران سوران مجال مجال مجال مجال يقرب يقرب بهاتي بهاتي جنبتي جنبتي موتي موتي النمور النمور مجال مجال جميل جميل نمور جلال نمور جلال الله الله الله الله مشكلة مشكلة يقول تمام أنجلين أنجلين سمرات سمرات يا يا غير الله غير الله جمعاني جمعاني جمعاني جمعاني جمعاني جمعاني بكات أولي بكات أولي بكات بكات بسورة بسورة وكابارو جمعاني اللهم بيعش كان يجيك كثير لا تشتري كده ولا أموريا يجب أن جمعان هربني وروني من بياضي يجب إلا ما وصلنا ولا لا تبغى ولا ولا تبغى وأنت المولى وأنت المصير يا من حمدك بين الكلام والنور كما أعوذ إذا أردت وقت كل من تقول يا من سمعت الأمر بيان وسمعت الأمر سؤال ولا حول ولا قوة إلا بك يا مقبول أمر يا أبدي يا أبدي يا مهدي يا جنوبي يا من هو الحي الذي لا يزال كل كما نفعل بك اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل على محمد وسلم وسلم على محمد وسلم الإسلام والمسلمين وسلم الشرك والمشركين وسلم على دين مولا وعمل كرم الجد أما يكون فلان قبل المسلمين الحمد لله آمين يا رب العالمين